الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا يو Laraba 22 ga watan Shawwal hijira tana dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ainihin ɗaya ga watan biyar miladiya tana da dubu biyu da ishirin da hudu za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin akrabul misali ko wa sharɗuha al'aƙalu wal kifayatu wal amanatu wa amnul makani wa rushdu wa adamu kajizamin mudirin muna magana a kan reno habana wanda yake da haƙƙin shayarwa ku kula akwai bambanci tsakanin shayarwa da reno shayarwa raza'a ake cewa shi a shekara biyu yake karewa amma reno mun ce idan namiji ne sai ya balaga idan mace ce sai an yi auren ta an kai ta ɗakin miji to wa yake da wannan haƙƙin shi ne muka irgo a baya in ba ku manta ba mun irgo wanda yake da haƙƙi muka ce uwa sai uwar uwa sai kaza sai kaza bangaren uwa suka kare a zo bangaren uba amma mata in suka kare a zo kan uban sannan a zo kan yan uwan uba maza a sibai da sauransu to dukkan wanda muka irgo din nan sharaɗin a bashi reno kowane ne muka ce shi ke da haƙƙin reno sharaɗin a bashi wannan renon al'aƙalu dole sai in yana da hankali. Ko uwa ce idan aka fahimci ba ta da hankali za a kwace ɗan a hannunta. Ba daidai ba ne a ce mahaukaciya ta haifu a bar ɗan ya sha nonon ta kaga shi ma ɗan zai samu wannan matsalar. Saboda haka sharaɗin reno a ainihin mai renon ya zamo yana da hankali. Duk wanda yake ba shi da hankali ko yana da rauni hankali ba za a ba shi reno ba. Wal kifayatu hakanan da kifaya iyawa zai iya. banda mai raunin da kai da gani an san wannan tsohuwar an ba ta yaron nan zai ta gayyara ba za ta iya kula da shi ba ba zai yiwu ba dole sai idan akwai kifaya wal amanatu sannan amana ya zamo amintacce banda wanda ba shi da amana ba za a ba shi reno ba wa amnul makani da kuma amincewan gurin da zai yi renon dole sai idan gurin amintacce ne wannan fa duka mutane ba su sani bane ana zuwa ana ta rikici a kotu sai an kwace ba za a kwace ba a yakin ta ne kaza kana iya lura da wayannan abubuwan idan ba ta da wani sai ka ce to dana ban yarda ya girma a wurin su ba saboda suna da matsala kaza to na matsalan kawai za a duba in akwai wannan matsalan dole za a kwace wannan dan yawwa a ba wanda yake da haƙƙi na gaba da shi ba wai kawai dan an ce haƙƙin reno na uwa ne a ce wai kawai dole ne a bar mata dole sai ta taro wayannan sharidan ko uwa ce idan ba ta da ainihin hankali ko ba ta da kifaya ko ba ta da amana ko inda take din kamar unguwan yan iska ne yara duk gaba ɗaya tashi suke a iskance to wannan duk zai iya sa a kwace yaro a hannun wannan mai haƙƙin wa rushudu da rashidantaka shi ne ranin ya zama rashidi ne amma shi ma ya zama sahuhu ne shi ma kula ake da shi to za a ya za a iya kula da wani wanda shi ma yana buƙatar kula wa adamu kajuzamin mudirin da kuma rashin kaman kuturta mai cutarwa aka ce yana da ciwon kuturtan da za a iya ɗauka to wannan ma ko kuma yana da ciwon baras ko yana da kowane irin ciwo da irin wanda za a iya ɗauka ba za a ba shi reno ba to wannan ko namiji ko mace in shi ke da yakin reno sai ya tara wannan sharɗan wali zakari in mun zo ɓangaren namiji kuma sai mu ce man ya hadunu sai yana da mai renon minal inasi daga mata yanzu misali a ɓangaren reno da muka rasa ɓangaren mata ba mun za ɓangaren maza ba mun ce za a ba uban yaron ko a ba wa ƙanin uban ko a ba waye ko a ba kaza ba to duk wanda ka ji mun ce yana da haƙƙin reno a maza sai yana da mace wanda za ta reni yaron ko matarsa ko uwarsa ko wata wanda zai ɗauka ainihin ƙabiya amma haka kawai yana namiji a bashi ainihin yaro ko yarinya ba zai yiwu ba wa kaunuhu maharaman limubiqatin haka nan idan aka zo za a ba da ainihin renon idan renon ba namiji ba ne mace ce macen ma kuma ta data zai yi a take ta to ko shi ke da haƙi sai idan shi muharraminta ne ai a ɓangaren ainihin haƙin reno akwai ɗan akwai ainihin ɗan baffa ko to yanzu kaga ɗan baffa ai ba muharrami ba ne to sai zago ta yaniya ce ta riga ta tashi ta zama budurwa shi ke da haƙi ko yana da mata ba za a bashi ba saboda akwai hatsari dama akwai aure a tsakaninsu ta yi ya je wani abu ya gudana saboda haka in je mu ɗiƙa ce dole sai mu haraminta. Walil unsa idan kuma mace ce za a ba wa reno ɗin adamu sukuna ma'aman sakaɗar hadanatuha. Na farko, sai idan bata zauna tare da wanda ainihin habanan nata ya faɗi ya zo hannunta ba. Yanzu misali, mun ci haƙƙin reno na uwa ne ko? Muka ce idan ainihin aka rasa uwa ɗin ko ta rasa ainihin sharaɗi daga cikin sharaɗai sai ya koma wajen kaka uwar uwa. To yanzu ga uwar yarinyar aka ce in ta yi aure miji ya yi dukuri da ita haƙi ya faɗi kanta ya koma wajen wa wajen uwarta ta ce to ai uwar ta ta ma a gidanta take kaga ita mai haƙƙin tana zaune tare da wanda ainihin haƙƙin ya saraya a wajenta sai mu ce nan ma ba za a bata ba ƙwarai ba za a bata ba saboda me saboda dama ai a wajen uwar aka karɓo kuma ita ɗin za su zauna tare da uwar to me amfanin karɓo a wajen uwar kaga ba amfani saboda haka walil unsa adamu sukuna ma'amman sakadar hadanatuwa sai idan bata zauna tare da wanda ainihin haƙƙin renon ya faɗi a hannunta aka bata ba sannan abu na biyu wal kulu an zaujin wafinta daga mijin da da kalab yayi kwanan aure da ita misali ita take da haƙƙi duk lokacin da ta yi aure ko da ai aure in durai marriage ne bata tare ba har yanzu haƙƙi yana nan amma idan mijin yayi dukuri da ita shikenan haƙƙi ya faɗi ya koma wajen na gabanta illa an ya alama sai dai idan me wannan haƙin wanda haƙin zai koma gurin shi ya san cewa ta yi auren ta tare waya skuta ya yi shiru al'ama har shekara guda bai zo ya ce ai haƙin ki ya faɗi ki bani ba to yanzu bayan shekarar nan kaga su kutu ridan ko ta zo ta nema ko ya zo ya nema ba za a bayar ba aw yakuna mahraman ko kuma abu na biyu shi mijin da ta auren ya zama muharramin yaron ne gashi ta yi auren uwar yaron ce aka ce in fa kika yi aure kika tare za a kwace yaron nan sai ta je ta auri kanin baban yaron to yanzu wanda ta auren ai muharramin yaron ne saboda ba za a kwace ba wa in kana la habana lahu kuma ba koda muharramin ba shi da haƙin habana ai akwai muharraman da muka faɗa ba su da haƙin habana kaman kakan yaron kaman kawun yaron ai wayannan ba su da haƙin habana ko to koda irin wannan ne da ta ainihin ta ɗauki yaron tana renon shi tana son ta aure sai ta je ta auri kawun yaron to yanzu ba za a kwace yaro a hannunta ba saboda me wanda ta aura din muharramin yaron ne duk da baki ba shi da haƙƙin habana shine kalkali kaman kawun yaron awwaliyan ko kuma ta auri waliyin yaron ka ibni amin kaman dan baffan yaron ta aura to yanzu anan shi ma ainihin babu ba haƙƙin hadana bai faɗi ba kaga dan dan baffa dan baffa ai ba muharrami bane ko to amma ai waliyi ne ma'ana asibi ne na wannan yaron shi ma ba za kwace yaro a hannunta ba au ko kuma duk wannan hanyoyi ne wanda gashi ta yi aure amma ba za kwace yaro ko yarinya a hannunta ba in ta bi wa'annan hanyoyin aw la yaqbalu alwaladu ghayraha ko kuma ta yi auren amma yaron ya ki karban nonon kowa sai na uwarsa kaga yanzu an kwace ai za a sa yaron a matsala ba ba zai yi a kwace ba aw lam turbihu inda badaliya ko kuma an samu wacce yaron zai karbi nonanta amma kuma ita wanda ainihin zai karbi nonantan ta ce ba za ta shayar da yaron a wajen badalin uwar ba tace ni in ba a gaban uwar yaro ba ba zan shayar da ita ba to yanzu anan ma ba za a kwace a hannun uwar ba dole za a bari a wajen uwar dan mai shayarwa ta zo ta rika shayarwa a wajen ainihin uwarsa aw la yakunu lil waladi hadinun ko kuma ma dan bashi da mai reno dama uwar ce mai yiwa baban yaron ma ya mutu sai uwar ta je ta yi aure to yanzu anan ma in an kwace tuwa za a bai tunda babu mai renon dole a bar uwar aw kana gaira mamunin ko kuma akwai mai renon amma kuma ba amince mishi ba kaga ko dama mun ce amana sharadi ne ba aw ajizan ko kuma ya gajiya akwai mai renon amma kakar yaron ne kuma ta tsufa tukub ba za ta iya ba to yanzu anan ma dole za a bar yaro a hannun ita wannan mai haƙƙi din na farko aw kana al-abu abdan ko kuma baban yaron bawa ne an ci a kwace shi a bawa baban to shi baban shi ma wani ke kula da shi yake ciyar da shi kaga yaro zai fita ga yara gunda ma a bar shi a hannun uwarsa wa an la yusafira al-waliyu sannan hakkin reno yana tabbata ne idan ainihin waliyin yaron bai yi tafiya ba al-hurru in waliyin yaron da ne bai yi tafiya anil mahduni daga wanda ake renan ba idan waliyin mafhumin maganan waliyin yaron wanda dukiyan yaron yake hannun shi sai ya ce zai hijira ya kaure ya bar gari kuma garin da zai je din ya kai ainihin burudi shida kuma tafiyan nan da zai tafiya ne na kaura ba zai je wani harka ya dawo bane to yanzu hakin reno ya faɗi ya faɗi dole ya ɗauki yaro ya tafi da shi saboda in an bari ya tafi in ta tashi bukatan abubuwa a ina za ta karba kaga babu saboda haka wa Allah yusafira waliyul hurru anil mahduni wali wanda yake da kar ya zamo zai yi tafiya anil mahduni ya bar shi wanda ake renan wa in raji'an wannan koda ainihin mai shan mama ne to anan ma haƙi yana faduwa au ko kuma tusafiru ita ainihin a tusafira kenan saboda an au tusafira ko kuma ainihin ita mai renon ce za ta yi tafiya hiya ita mai renon safiran nukulatin ko shi waliyin ko ita mai renon idan tafiyan ya zamo tafiya ne na ƙaura la ka tijaratin ba ka tafiya kamar na kasuwanci wanda za a je a dawo ba tafiya in na kasuwanci ne haƙƙin reno bai faɗi ba dole za a bar mata ainihin wannan ɗan haka shi ma waliyin in tafiyan kasuwanci ne dole zai tafi ya bar ɗa a wajen ta har ya je ya dawo amma idan tafiyan na ƙaura ne ba zai yiwu ba sittata burjin sannan nisan tafiyan ya kai burji shida amma ko da tafiyan ƙaura ne in dai tsakanin bai wuce burji shida ba dole za a bar yaro a hannunta in ita ce za ta tafi ta tafi waliyin sai yana nan in waliyin ne zai tafi bai kai burji shida ba ya tafi ita tana nan a ci gaba da reno a haka nan la aqalla kaje ce amma banda ƙasa da burji shida haƙin reno ba zai ɓaci ba in safara li amnin amma anan fa inda kowanne za a bashi dama in ita ce tafiya na tijara ba za a kwace ba in shine tafiya na ƙaura dole ya ɗauki yaro haƙin reno ya faɗi sai idan in safara li amnin idan ya tafi amintaccen guri inda zai je ɗin amintacce ne amma yanzu misali ina za ka yace Darfur saboda Allah za ka ba da ɗanka a kai shi Darfur ko ya ce zai tafi ina ne garin da Ukraine zai tafi to wannan duk ba zai yi ba saboda me saboda inda zai je din ba amintacce bane eh ku bar ganin haka mu ma da ana cewa Borno ba har kan da har ake ce mana ba to yanzu mu ma akwai guraren da mu ma za mu ce ba za a tafi da yaro wannan gurin ba saboda me saboda gurin ba amana na amma gamboru me laifin gamboru sai dai hanya amma gamboru ba an ce ta yi kyau ba eh eh to to gaskiya ko ni ma dai ina da ɗa ka ɗauke shi ka tafi gamboro na ɗauka wai wani yaron ce za ta koma gamboro a cewa ba za ba to ka gani saboda haka akwai guraren da gaskiya ba su da amana in aka ce za a ɗauki yaron shi wani zai koma ya muce ina za shi yana faɗan gurin ba amana ya muce ba zai yiwu ba dole ya bar yaron sannan wa umminati ɗariƙu sai in an amincewa hanyar ma yawa dan akwai gurin da akwai amanan amma hanyar ba kyau yanzu kamar yadda wani lokaci mu nan da Kano nan da Kano ai Kano lafiya ko amma daga nan kafin a je kanan yaya to irin wannan shi ma akwai wannan matsalar shi ma za a iya dakatarwa ba za a bayar ba to inda muka ce tafiya na ƙaura ya kai burudi shida kuma amintaccen guri an amincewa hanya ba mun ce hakkin ta ya faɗi dole za a karɓi yaro a tafi da shi ba illa an tusafira ma'ahu sai dai idan ita din tace ita ma za ta tafi da yaron tace tab a tafi da tambayi zan iya rayuwa ba shi tace mu tafi ni ma na kauran tace ita ma ta kauran a tafi da ita to yanzu zakin ta bai fadi ba duk garin da waliyin zai je ita ma ya taje can ta zauna su yi rena wala ta'udu ba'da ta'ayyumiha can da muka ce in ta aure yakin ta ya fadi haƙi baya dawowa bayan ainihin zawarcinta bayan mijin ya sake ta ta zama bazawara ba zai ta zo ta karbi danta ba haƙi yana faduwa baya dawowa a irin wannan au istadiya ko sarayarwanta ita ce da gangan ta ce ba ta so akai akai ta rene ɗanta ta ce a kawai a bai da shi wajen ubansa daga baya kuma sai ta yi nadama ta dawo shi ke nakin ta ya faɗi ba za a bayar ba bisi labi lau sakatan li uzurin amma da sabanin da a ce hakin ya faɗi saboda wani uzuri ne ta shiga wani matsala ne ko rashin lafiya ko wani abu ya zama an kwace yaro dan ba za ta iya ba to yanzu wa zala uzurin in ya gushe za a iya miyar mata da ainihin ɗanta. واستمرت in ta'ayyamat qabla ilmin man intaqalat lahu ko to haƙi yana shudewa na mai reno idan ta zawartu kafin sanin wanda haƙin zai koma wajenta dama ai tana yin aure wanda haƙin zai zo wajenta ne za ta zo ta karbi dan ko to yanzu da ta yi auren ita wannan wanda haƙi zai zo wajenta din bata sani ba har aka sako ta ta zama bazawara to shikenan an wuce gun dama da tana cikin auren zaki ya karba tunda an sake ta to an riga an wuce baki zo kin karbo ba shikenan hakin ta ya shude walil habinati qabdu nafaqatihi me reno tana da daman ta karbi nafaka na shi wannan yaron waki suwati da tufafin shi bil ijtihadi da yin ijtihadi alkali sai ijtihadi nawa ya kamata a yanke abin da za a rika ba yaron nan na abincinsa da suturan shi da gurin kwanan shi da sauransu wasu kuna da kuma ainihin gurin kwana na shi wannan yaron la ujrata lil hajinati amma babu rada ga mai reno mai reno babu wani kuɗi da za a bata saboda wannan renon kawai haƙƙi ne in tana so ta yi in bata so in ta bari wanda yake da wannan haƙƙin sai ya ɗauka